أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم صب جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أدل أو أضل أو أظلم أو أظلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan yammaci mai albarka na ashirin ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari hudu afwan da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu insha Allahu a yau ne muke zama na uku cikin karatun littafin maulana shekul islam wa munqidul anam a sharif ibrahim saleh al-husaini radiyallahu ta'ala anhu jayayya a cikin addini da musu da kuma yawan rikici kai ga ya kawo mana hadisai wa'yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sanya misali da waɗansu mutane da za su zo a bayansa salawatu rabbi wa salamu alai su zamanto a zahiri masu addini ne amma kuma a gaskiyance sun nisanta da addini bal a mafi yawan ruwayoyi ma an nuna cewa sun ma fita sun bar cikin musulunci to mun tsaya akan irin waɗannan ruwayoyi wanda yau za mu tashi a kansu ɗaya daga cikinsu ita ce wanda shakul islam yake cewa kama akraja aidan aidan bi sanadihi an suwaid bin rafla kamar yadda da wannan irin isnadin a aka ruwaita daga suwaid bin gafla wato yana nufin shi imamu muslim kenan ya ruwaita da irin wannan isnadin daga suwaid ƙala ya ce قال علي سيدنا علي بن ابي طالب yana cewa idza haddathtukum ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan nazantar da ku daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fal ana kharra min as-sama na'am ahabbu ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul ya ce na faɗo daga sama ya zamo na faɗo ƙasa daga sama ya fi soyuwa a gare ni akan na ƙirƙirawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai faɗa ba wato sayyidina Ali na nuna mana anan abin da zai faɗa tabbas ya ji shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai za haddathtukum fi ma baini wa bainakum idan kuwa nazantar da ku abin da ke tsakanina da ku wato yana nufin khawarij da bani umayya waɗanda suke adawa da shi yace fa innal harba khutatun lalle yaki dan yaudara ne amma abin da zan faɗa wannan ba maganan yaudara bane sayyidina ali yace naji haƙiƙa manzon Allah ya faɗi wannan sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sayakhruju fi akhir zaman lalle a ƙarshen zamani wasu mutane za su fito kauman wa'ansu mutane za su fito ahdasul asnan masu ƙarancin shekaru ne za su zamo masu ƙarancin shekaru shekarunsu bai da yawa wato wani tsari ne wanda zai zamanto zai tara matasa ne za a samu ƙarancin dattijai matuƙa su shiga cikin wannan irin tsari ɗin kuma tsari ne wanda duk wanda ya tsufa a cikinsa baya nagarta tsari ne wanda kawai yana nagarta ne da samuwar yara a cikinsa sufaha'ul alam masu wawan tunani ne wato tunaninsu da zarar sun yi magana zaka gane akwai rashin ƙwarewa akwai rashin zurfin tunani a cikin al'amarinsu ya ƙuluna min khairi ƙaulil bariya suna faɗin daga mafi alkhairin faɗi na talikai wato in maganganunsu maganganu ne masu ƙayatarwa ƙwarai da gaske maganganu ne wa'yanda a yana daga mafi alkhairin maganganu da wanda talike za su faɗa za su ja hadisai za su yi kwatance suna da ƙwarewa wajen iya tsara magana yaqra'un alquran ga su gwanayen karatun alqur'ani sun iya karatun alqur'ani kwarai haka manzon Allah ya siffanta su amma kuma la la yujawizu hanajirahum alqur'ani nan baya wucewa karan karman wuyansu baya wucewa makogaransu yana tsayawa ne kawai a harshensu amma alƙur'anin baya ratsa zukatansu yamruquna min ad-din suna ficewa a cikin addini kama yamruqu samu min ramiya kamar yadda a kibiya ke fita daga cikin tsirkiyar bakatta wanda a al-imam al-baji a cikin sharhin da yawa muwatta da al-imam as-suyuti cikin tanwirul hawalik duk sun faɗi cewa sababin fitar su a addini ba wani abu bane yawan kafirta mutane ne saboda kafirci kafirta mutane abu ne mai sauki a wajen su fa iza laqitumuhum idan kuka sadu da su kuka hadu da su faqtuluhum annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yaƙe su fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum lalle a cikin yaƙar su akwai lada da dukkan wanda ya yaƙe su inda Allah a wajen Allah yawmal qiyamati ranar alkiyama wannan siffa ce daga cikin sofofi Maulana Shek ya kawo wannan domin ya nuna mana cewa kada mutum ya rudu da kasancewar ai shi ganewa wani abu yayi a cikin addini hatta wa'annan wa'anda manzon Allah ya siffanta su ma suna tutiyar sun gane ne a cikin addini kar mutum ya rudu da cewa ai shi tsananin rukun addini ne ya jefa shi cikin jayayya da sauran yan uwansa a'a su kansu wa'annan akwai da'awan cewa lallai sun fahimci addini su ma'abuta addini ne amma kuma suna ficewa daga cikin addini din ba ta hanyar da suka sani ba saboda kasancewarsu mutane ne waɗanda suka zamanto suna yawan fidda ‘yan uwansu musulmi a cikin addini wannan sai ya fidda su a cikin addinin warawal imamu muslim a shekul islam ya ce imam muslim ya kuma ruwaita fi sahihihi a cikin ingantaccen littafinsa bi sanadihi da isnadinsa an zaid bin khalid al-juhani daga zaid dan khalid al-juhani annahu kana fil jaysh alladhi kanu ma ali radiyallahu anhu wato ya kasance a cikin rundunan nan da suka kasance tare da sayyidina ali kurrima wajhuhu a ya kasance tare da su allazina saru ila al-khawarij waɗanda suka tafi domin yaƙar kawarijawa faƙala aliyu radiyallahu anhu sayyidina aliyu Allah ya da shi yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qol lalle naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakhruju qaumun min ummati yaqra'una alquran wasu mutane za su fito a cikin al'ummata suna karatun alqur'ani laysa qira'atukum bi ila qira'atihim bi shay'in karatunku iya karatunku na alkur'ani in aka kwatanta da iya karatunsu ba a bakin komi yake ba sun fi ku iya karatun alkur'ani wala salatukum ila salatihim bi shay'in sannan sallar ku in an kwatanta da tasu taku ba a bakin komi take ba sun fi ku iya sallah sun fi ku iya karatun alkur'ani wala siyamukum ila siyamihim bi shay'in idan ku aka kwatanta irin azuminsu da irin azuminku naku ba a bakin komi yake ba ya ƙra'una alƙur'an wayannan mutane suna karatun alƙur'ani ya sabuna annahum annahu lahum suna tsammanin cewa ai alƙur'anin nan za su samu kyakkyawan sakamako cikin karatunsa wato alƙur'ani nasu ne sannan zai musu jagora zuwa ga samun ceto da alkhairi wawwa alaihim amma ba su sani ba ba lada suke samu da karatun alkur'ani ba alkur'anin a kansu ma yake zunubi suke samu la tujawiz salatuhum taraqiyum sallar tasu da addu'o'in nasu baya wucewa karan karman wuyansu yamruquna min al-islam suna ficewa daga cikin musulunci kama yamruqu sahmu min ar-ramiya kamar yadda baka ke fita kibiya ke fita daga jikin tsirkiyan bakanta لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل da a ce wato a mutanen da suka zamanto waɗannan mutane suke samun su da sun san irin hukuncin da Allah ta'ala ya musu abu sa harshen manzon Allah ai da sun yi lalaci ma a wajen Allah domin kowane ɗaya daga ciki idan dai har ya zama cewa taɓa wani musulmi to duk kisan da suka yi wani daga cikin mutane lalle shi wannan mutumin ya yi shahada wa ayatu zalika abin da yake nuna izina a cikin wannan anna fihim rajulan lalle a cikin su akwai wani mutum lahu ududun yana da dantse wa laysa lahu zira'un amma bai da zira'i ala ra'asi ududihi mislu hilmatis sadi akan wato dantsan nasa akwai wani gashi kamar wato tsolan abin da ke kan nono na mutum alaihi sha'aratun bidun akan wannan gashi akwai wa'yansu 'yan fararen gasu wato gashi fatazabuna ila muawiya za ku tafi zuwa ga muawiya domin yaƙi wa ahli sham da mutanen sham wa tatrukuna haula kuma za ku bar wa'yannan yakhlufuna kun fi zararikum su zamanto su ne za su na wakiltar ku za su na khalifantar ku sune masu gaje muku zuriyar ku wa amwalikum da dukiyoyinku wallahi inni la'arju an yakunu haula ilqaum ni dai ina fatan wannan siffa da manzon Allah ya faɗa wayannan mutanen ina tsammanin ji sayyidina Ali sune wayanda manzon Allah yake bada labarin nan fa innahum qad safaku damal haram hakika sun zubda jini wanda yake na haram ne wa agaru ala sarkin nas sannan sun yi hari ga barga ta mutane maɗaurar dawakai ta mutane fasiru alasmillah ku tafi akan suna na Allah maɗaukakin sarki ku je ku yaƙe su lalle a yaƙar waɗannan mutane akwai samun lada yan uwa a cikin wannan ruwaya da Maulana Sheikh ya kawo za mu gane cewa akwai mutanen da da sunan addini za su ta yaƙe-yaƙe da sunan addini za su ta da hankali amma kuma ba sa tare da Allah ba sa tare da manzan Allah mutane ne wanda ba a kan shirya suke ba to lallai a nan za mu fahimci cewa a irin wannan aƙida ɗin da irin wannan tunanin wani salo ne wanda a dukkanmu alƙalai ne ba wani abu ne manisanci ba wata magana ce wanda yana faɗakar da mu ita tun kafin irin wannan matsalar a lokacin da maulana asharif ibrahim sale ya rubuta wannan littafi irin waɗannan matsalolin ba ma su mamaye najeriya ba matuƙa wato bata kai ga ma an ɗau makamai ba yana tsawatarwa a kai kuma abin mamaki gashi da abin da muke gani da halin da aka kasance daga baya da irin matsalolin da irin waɗannan aƙidu suka suka zo suka haifar ya kuma kawa wata ruwaya an abi sa'id al-khudri qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna minkum man yuqatilu ala ta'wil al-qur'an lalle a cikin ku akwai wanda zai je yayi yaki akan fassarar da aka yi wa al-qur'ani kama qataltu ala tanzilihi kamar yadda manzon Allah yace kamar yadda nayi yaki akan a nan ta alkur'ani a karba alkur'ani to a cikin ku akwai wanda shi kuma saboda fassara alkur'ani da aka juya ma'anarsa zai yaki fa qala abubakar sai sai na abubakar yace ana huwa ya rasulullah ni ne wannan mutumin ya ma'akin Allah qala la manzon Allah yace a'a fa qala umar sayyidina umar yace ana huwa ya rasulullah ni ne wannan mutumin ya ma'akin Allah qala la manzon Allah yace a'a walakin kasifun na'al manzon Allah ya ce a'a ba kowa ba ne face wannan bawan Allah wanda shi ne ma yake waldewa takalminsa wato idan takalminsa ya samu matsala shi ne yake face shi ya walde shi yani aliyan yana nufin sayyidina ali domin sayyidina ali zai yaƙi ne da waɗansu daga cikin musulmi waɗanda suka juya ma'ana ta alkur'ani waɗansu daga cikin juhal ko kuwa ma'abota a nasibanci suna cewa ai sayyidina ali ma yaƙe yaƙen da yayi ba yaƙi ne na futuhat a cikin musulunci ba bai bude wasu garuruwa waɗanda suke ba na musulmi ba a'a ya ce a ƙaryan gwansa musulmi ne to wannan shaidar manzon Allah ne ya masa cewa shi yaƙin da zai yi wajen daidaita ma'ana ne ta alqur'ani a qultu yace in ji maulana shakki yace sai na ce laqad ja'a fi akbarihim an inna firqa inna firqahum lamma aqbala min al-basra hatta dana min nahrawan wato yana cewa wata jama'a tasu da suka gabato daga wato basara har sai da suka zo wajen nahrawan ra'a isabatan minhum rajulan yasuqu bi imra'atin ala himar wani mutum daga cikin su sai ya ga a wani wato wata jama'a daga cikin su suka ga wani mutum yana kada wato jakinsa yana jago yana jan wani jaki wanda akwai wata mata akan wannan jaki din fada'uhu suka kira shi wanta ruhu suka hantare suka masa tsawa fa abza'uhu suka firgita shi wa qallahu man anta suka ce masa wane ne kai qala ana abdullah bin kabbab sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace musu ni ne abdullahi dan kabbab khabbab bin al-araq kenan sahabin manzon Allah fa qalu lahu afza'naka suka ce masa mun firgita ka kuwa qala na'am yace kware da gaske kun firgita ne qalu la rawa alayka suka ce a karka damu karka tsorata haddisna an abika dan zantar da mu man daga babanka hadisan wani hadisi sami'ahu min rasulillah wanda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tanfa'una biki da wannan hadisin zaka amfana da mu wannan ruwa yan uwa abin da yasa shakul islam ya kawo ta anan yana so ne ya nuna mana cewa ire-iren masu irin wannan aƙidar idan suka zo ba ruwansu da nagartar addininka ko kusancinka ko fitowarka daga wani tsatso da ba a ta babu akan cewa tsatso ne da yake fidda managartan mutane ko gida ne da yake fidda managartan mutane a'a su kawai ba abin da ya musu zafi wanda bai biya wa bukatar su ba ko ma waye za su kashe shi za su yi illata shi sai ba da misali ga ɗaya dai daga cikin 'ya'yan sahabban manzon Allah wanda sahabi ne da ya karɓi addinin musulunci tun kafin hijira yana ɗaya daga cikin mutanen da suka jure wahalar da aka sha a cikin garin makka sai suka gamu da ɗaya daga cikin ƴaƴansa ɗan nan nasa yana ɗauke da matarsa akan wani jaki yana janta suna tafiya da suka ci karo da shi sai suka firgita shi sai ya nuna musu cewa ga nasabarsa shi ɗan gidan wani daga cikin sahabban manzon Allah ne to anan suka ce zantar da su hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama a take kuwa a Abdullah ibn Khabbab ya zantar da su wannan hadisin yana cewa babana ya zantar da ni cewa a takuno fitnatun ya mutu fiha qalbu rajulin kama ya mutu fi gibarin du'u fitina za ta kasance a nan gaba wanda zuciyar mutum za ta mutu kamar yadda wato jikinsa yake mutuwa yumsi fiha mu'minan za a wayi gari mutum zai yi marece yana mumuni wa yusbihu kafiran amma kafin gobe ya kafirta ya bar musulunci wa yusbihu kafiran ya wayi gari yana kafi yana kafiri wa yumsi mu'minan kafin yamma kuma ya zama to mu'mini qalu li hadha al hadith sa'allaka ita to saboda wannan hadisin muka ma tambaye ka fa ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar me za menene ra'ayinka akan kilaba ta sayyidina Abubakar da sayyidina Umar fa asna alayhi ma khairan sai yayi yabo a gare su ya faɗa alkhairi akan su qalu ma taqulu fi Usman to me zaka ce kuma akan Usman fi awwal khilafatihi wa fi akhiriha da farkon khilafarsa da ƙarshen khilafarsa qala innahu kana muhikkan fi awwaliha wa fi akhiriha yace ai da farkon ta da ƙarshen sa sayyidina Usman akan gaskiya yake fa qalu fa ma taqulu fi Ali suka ce to me zaka ce akan sayyidina Ali qabla tahkim wa ba'dahu kafin sanya hukunci da alqur'ani nan da aka yi da kuma bayan sa qala innahu a'lamu billahi minkum sai ce to ai in dai sayyidina ali ne ya fi ku sanin Allah wa ashaddu tawqiyan ala dinihi kuma ya fi ku kiyayewa cikin addinin sa wa anfadha basiratar kuma ya fi ku basira fa qalu innaka tattabi'u hawa yana faɗa musu haka sai suka ce a to lalle kai mai bin son zuciya ne wa tuwalir rijala ala wa tuwalir rijala ala asma'iha la ala af'aliha kana jibintar mutane ne kana son su kawai saboda sunayensu su sahabbai ne ba wai saboda sun ai ba ka kula da aikin su kawai kana aiki ne da suna wallahi na naka sai suka ce masa wallahi za mu kashe ka saboda kawai ya yabi sayyidina ali sai kawai suka zama suka ce za su kashe shi a ina so mu kula a cikin wannan gabar da yawa a wannan zamanin waɗanda suka tasirantu da irin wannan tunanin mafi aksari za ka yi kowane sahabi a zauna lafiya amma fa da zarar ka fara yaban sayyidina Ali to sai a fara sa ayar tambaya akan ka ko da zaka dauko yabo akan sayyidina Ali din ya zamanto kuma yabo ne na gaskiya to kai fa mai laifi ne dan za a fara kyamar ka kuma inda zaka ce kai zaka tsaya ne ko ka ka fifita ka fito kana fifita soyayya ta sayyidina Ali kana nuna abin kaunar ka ne in zaka bi kowane sahabi ba matsala amma inda za a yi maganar sayyidina ali to akwai matsala daga lokacin da mutum ya ji wannan abin ya shiga cikin zuciyarsa to ya fara tuhumar kansa da cewa tsarin kawarijanci ya fara tasirantuwa a cikin zuciyarsa domin kawarijawa suna girmama ga dukkan sahabbai amma ba sa son a faɗi alkhairin sayyidina ali kuma ba sa sha'awa ko da ko za a yi wa abin kwaskwarima a ce ai ba kaunarsa ne ba ma yi ba a faɗo yanzu maganganu daga lokacin da ka ji cewa zuciyarka tana kaikayi idan an faɗi sayyidina ali to wannan alama ce na cewa munafurci irin na kawarijawa ya fara taba zuciyar Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyashe mu wannan mummunan aiki to anan da ya nuna musu cewa yana son sayyidina Ali sai suka ce wallahi lanaktulannaka qatlatan ma qatalnaha ahadan wallahi zamu kashe ta kisan da bamu taba yi wa wani irin sa ba saboda kawai ya ambaci alkhairi akan sayyidina Ali fa aka zo suka kama shi wa katafuhu suka suka dashi akan allan kafadansa sun ma'akbalo bihi suka gabato da shi wa bimra'atihi da matarsa matar kuma wahiya hubla ciki ne ma da ita mutumin cikin babban cikin irin kamar a ciki dan wata tara hatta nazalu ta ta naqlil maqir suka je wajen wata bishiyar a wato dabino mai yaya fa saka da miku ratbatan sai ga wani dan itacen dabino ya fado fa akazaha sai ya ɗauka ɗayansu a haduhum ɗayansu sai ya ɗauka fa taraka hafifi sai batta a bakinsa yana taunawa fa ƙala haka sai ɗaya daga cikin su yace a kafta ha bi gairi hilliha ba ka karɓe ta ba tare da halaccin ta ba ba bi gairi samanin ba tare da ka biya kuɗin ta ba kawai ka ga dabinan mutane ka ɗauka ka ci shi ɗaya daga cikin mutanen da suka kama abdullahi bin kabba shine yake faɗa haka ba alƙaha sai ya jefar da ita summa marra bikin kinzir sai ga wani alade ya zo wuce su ya ahlul zimma wanda na wato ma'abu kafirai ne ko kwanci ahlul kitab wa'anda suke an ana zaman lafiya da su ana zama na alkawari sai ga aladen su ya zo wucewa fa darabahu ahadun sai ɗayan su ya buge wannan alade bi sai fihi da takwabin sa fa qalu hadha fasadun fil ard sai suka ce sai ce musu suka ce musu wannan ai barna ne a ban kasa falaqiya sahibul kinzir sai ya je ya samu mai wannan alade din duk da ba musulmi bane fa ardahu ya yarda da shi akan abin da ya aikata suka nemi gafararsa falamma ra'a zalika minhum ibn kabbab lokacin da abdullahi ibn kabbab ya ga irin wannan mu'amala tasu suna neman yafiya a wajen wanda ba musulmi ba suna ma kuma kallon cewa sun taba haƙƙin wani mutum a gonarsa sai ya ce musu la in kuntum sadiqina fi ma'ara in dai abin da kuke faɗa gaskiya ne kamar yadda na gani fama alayya minkum min ba'as to ni ba da wani laifi da zaku kama ni da shi inni muslimun ni ba musulmi ne ma ahdathu fil islam hadasan ban kirkiri wani abu a cikin addini ba walaqad amantumuni kuma kun amintar da ni kun ce min la rawa alayka karka tsorata babu wani abin tsoro a gare ka fa adda'uhu saboda ya faɗa musu wannan magana sai suka kwantar da shi fa zabahuhu suka yanka shi fasala damuhu jinin sa yake gudana fil ma'i a cikin ruwa wa akbaru balu ila mar'a suka fuskanci wannan matar mai ciki na wata tara fa qal ana mar'atu tace musu to ku ji tsoron Allah mana ala ta taqul Allah ku ji tsoron Allah mana ni ba mace ce mai ciki fa baqaru badalaha ita ba bayan ka ta suka yi ba a'a sai suka fate cikin nata wa qatalu salasa niswatin min tay suka kashe mata guda uku daga cikin kabilar tsai yanzu wannan abin hadisin da Maulana Shek yake kawo mana a yanzu baya muku kama da irin yanayin da al'umma ta samu kanta yanzu a wannan lokacin shin inda a ce lokacin da Shek yake magana kan irin wannan gaba an tsaya an bi matakan da suka dace wajen kula da tsari na addini a cikin al'umma shin kuna ganin za mu kawo irin wannan halin da muke ciki a yanzu wannan yana tabbatar mana da cewa tsari ne na aƙida guda ɗaya wanda duk wanda ya sha guba irin ta wannan aƙida to abin da za ta kai shi zai farma ɗan uwansa musulmi ne ba shi da abokin gaba sai ɗan uwansa musulmi akan wani ta'awili wanda yake ba na gaskiya ba kuma zai na tsammanin cewa wannan abin da yake ɗan addini ne wa qatalu ummu sinan as-saidawiyya sai kashe ummu sinan as-saidawiyya suka kashe mata da yawan gaske falamma balaga aliyan qatluhum Abdullah bin Khabbab sai labari ya zo wa sayyidina Ali cewa sun kashe Abdullah dan Khabbab wa atradihum an-nas da su kuma yadda suka keta alfarmar mutane بعث إليهم الحارث بن مرة العبدي سيتورو مسو حارث بن مرة العبدي ليأتيهم يزو مسو وينظر ما بلغه عنهم يغا إرن أبن دلابار يكي مسا واتو يكي وسيدنا علي كينا يزو يغني مسا ويكتب به يربط مسا إليه وسيك يربط مسا وسيكا ولا يكتمه كده يبوي مسا كومي فلما دنا منهم يسائلهم da ya zo wajensu domin ya tabbatar da abin da ya faru katalogu shi ma da kadan har su bin murra sai suka kashe shi wata aliyan alkhabara labari ya zo wajen sayyidina ali wannan su ma'ahu mutane suna tare da sayyidina ali faqalu ya amiral mu'minin mutane sai suka ce to ya amiral mu'minina alama nad'u haula wara'ana yaklifuna yaklifuna fi iyalina wa amwalina dan me zamu bar wa'annan mutanen su gaje mana dukiyarmu da iyalanmu sirbina ilal qam ka tafi da mu man zuwa ga waɗannan mutane fa iza faragna minhum in muka gama da su sirna ila aduwina min ahli sham to sai mu tafi wajen abokin gabar namu da yake can a sham fa adma ali wa ala zalika sayyidina ali ya tara ra'ayi akan wannan wakar da ya fita fa abara al-jisra wa sara ilayhim sai ya ketara wato a gada ya zo sai ya haɗu da wani munajjimi wani masanin taurari fi masiri a cikin tafiyarsa fa ashara alaihi sai yi wa sayyidina ali ishara an ya sayar waktan minan nahar ya yi tafiya da rana fa qallahu sai ce masa in an tasir tafi garhi idan kai tafiya ba da rana ba da rana ba a laqita anta wa ashabuka durran shadidan da kai da mutanenka za ku gamu da cutarwa mai tsanani fa kalafa wa ali sayyidina ali sai ya saba masa wasara fi lokacin lazina hahu anhu sai ya tafi a lokacin da ya hana shi walamma faraga min ahalin nahar da ya gama da mutanen da suke ketare ruwan nan hamidallah sai gode wa Allah yayi nasara a kansu wa asna alayhi yayyabo a gare shi sun makala sai ya ce law sirna fi sa'atin lati amara biha al-munajjim da mun tafi a lokacin da lokacin da wannan masanin taurarin ya faɗa laqala al-juhal da jahilai sun ce allazina la ya'lamuna sha'an wanda ba san komai ba da sun ce sara fi sa'atin lati amara bihal munajjim fadafara ya tafi ne a lokacin da masanin taurari ya kwatanta masa kuma ya nasara wato da sai mutane suna jingina wannan nasara da cewa wani masanin taurari ne ya nuna wa sayyidina ali yadda za a yi nasara fa arsala aliyu ila ahli nar sayyidina ali ya tura mutanen wannan yanki na bakin wannan korama anil fahu ilaina qatlata ikwanina yace musu ku ba mu inda sai kashe yan uwanmu wato a cikin wayannan kawaricin kenan aqtulu bihim ni ma zan kashe su a maimakon wayancan wanda suka kashe mana summa ana tarikukum kuma ni zan rabu da ku wa kafin ankum kuma ya isar muku hatta alqa ahlul maghrib a hasse na hadu da mutanen yankin maghrib fala'alla Allah yaqbalu yaqbalu bi qulubikum wa yaruddakum ila khairin mimma antum alayhi ila khairin mimma antum alayhi min amrikum watakila da wannan tsari da za ku bi Allah ta'ala zai yafe muku sai ya rabu da ku ku koma wato ya maida ku zuwa ga alkhairi kamar da kuke kai a baya fa qalu kulluna qatalakum sai suka ce ai mu gaba ɗayan mu muna daga cikin makasan su wato dukkan mu da ka gani anan makasan wa'annan mutanen naka ne mustahillul lidima'ikum wa dima'ikum kuma wa kulluna mustahilun li dima'ikum wa dima'ihim dukkan mu nan muna halatta jinin ku muna halatta jinin su gaba daya wato mutanen yankin gaba daya sai suka nuna wasu yadda ali cewa suna tare da kawarja wanda suke wannan aiki na fasadi wa karja ilaykum qais bin sa'ad bin ubadata fa qala lakum qais dan sa'ad dan ubada ya fito yace musu ibadullah akhriju ilayna akhriju ilayna minkum wa adkilu fi hadha al-amr allazi karatu minhu wa udu bina ila qitalin aduwina wa aduwikum sai yace musu ku fito man zuwa gare mu daga wato daga gare ku sannan ku shigar da mu cikin wannan al'amari wanda kuka fito daga cikin sa ku koma da mu zuwa ga yakar abokan gabar mu a kuma abokan gabar ku fa innakum rakibtum aziman min al'amri lalle ku kun hau kan wani babban al'amari tashhaduna alaina bi shirki kuna mana shaida akan cewa mu mushrike ne wa tasfikuna dima almuslimina kuna zubar da jinin musulmai wato anan yana musu tsawa akan irin yadda suka canja wato sun hana su tsayawa akan yakar waɗanda suke magauta sun fito da wata matsala a cikin musulmi da kuma musulunci faƙara lahu abdullahi bin shajara a sulami alkhariji ɗaya daga cikin kawarja wanda ake ce masa abdullahi bin shajara sai ce masa innal haqqa qad ada alana dama kullum matsalar kenan idan aka zo matsaloli irin na wayannan masu wannan aqida da zaran kai magana sai mutum ya ce ai shi ya gane gaskiya sai sai kawai ce sai suke shi ɗaya daga cikin kawar jawa sai yake cewa mu fa gaskiya ta haskaka a gare mu falasna mutabi'ikum mu ba za mu bi ku ba aw ta'tuna bi misli umar in kuna so mu bi ku to ku zo mana da wani jagora irin sayyidina umar dan kadda fa qala ma na'lamuhu gaira sahibina fa hal ta'lamunahu fikum sai suka ce mu abinda muka sani ba abinda muka sani face wannan shugaba wato mu abocin mu sayyidina ali kenan shin kun san wani wanda ya toshe a cikin ku kalula suka ce a kala nashattukum Allah fi anfusikum an tulikuha fa inni la ara al fitnata illa wa qad galabat alaikum yace musu to anan sai Qais bin Sa'ad bin Ubada yake ce musu to ina gan muku da Allah ina roƙon ku dan Allah ku kashe wannan fitinar da kuka kirkira a cikin ku sannan bana kallon fitina bana ganin wani abu face cewa fitina ce ta yi muku rinjaye to ku kashe wannan fitina din wa kadabahum abu ayyub al-ansari sayyidina abu ayyub al-ansari shi ma ya musu magana fa qala yace ibadallah ya ku bayan Allah ana wa iyyakum ala al-hal al-ula allati kunna alaiha laysat bainana wa bainakum firqa fa alama tuqatiluna yace da ni da ku muna nan akan halin nan da kuka sani a wato akan halin mu na farko da kuma yanayin mu na farko babu wata gaba babu rarrabewa tsakanin mu da ku to akan mene kuke yakar mu fa qalu inna law taba'nakum al-yawm hakamtum gadan ita suka sha to ai mu idan muka bi ku yau to ai kuma gobe ku ne ba ku zaman jagorori qala sai yace fa inni anshurukum Allah lalle ni ina gan muku da Allah an ta'dilu fitnatul am an tu'ajjilu fitnatul am makabata ma ya'ti fil qabil a wato ya zamanto kun gaggauta a cikin wato ajiyewa wannan fitina ta wannan shekara saboda abin da zai zo mana a nan gaba wa atahum aliyu sayyidina ali ya zo fa qala sai yace ayyuhal isaba ya ku wannan mutane allati akhrajaha adawatul mira wal lajada yace ya ku wayannan mutane wanda gaba ta wato musu da kuma wato kutse cikin abin da yake na barna ya fito da ita wasadda alal haqqi alhawa wanda san zuciya ya kautar da ita wa tama'un bi annazak sannan kuma wato rauni a cikin wato rauni a cikin kwadayi yayi rinjaye a gare ta wa asbahat fil khadab azim kuma wannan ya ku wannan jama'a da ta kasance a cikin wato fitina mai girma inni nazirul lakum lalle ni mai muku gargadi ne an tusbihu tal'anukum al umma gudun kada ku wayi gari al'umma tana la'antar ku gadan gobe sar'a a lokacin da kun faffaɗi bi asnaya hadal wadi a wato a wurin wannan kwari din wa bi hadabi hadal ga'id da kuma kwari na cikin wato wannan kashi bi gairi baginatin ba tare da wata hujja ba min rabbikum daga wajen ubangijinku wala burhanun mubin kuma kuna yaki ne ba tare da wata hujja baginanniya ba alam ta'lamu anni nahaytukum anil hukumati shin ba ku san cewa ne na hana ku yin wani abu na hukunci ba wanda ba ta kuma annaha makida kuma na ba ku labarin cewa wannan wani mummunan tanaji ne wa annal qauma laysu bi ashabadin kuma na ba ku labarin cewa waɗannan mutanen ba ma abota addini bane fa asaitumuni kuka saba mun falamma fa'altu sharratu wa tawaffaqtu ala al-hukmaini lokacin da na aikata haka na sanya sharadi na kuma amince da wato hukunci guda biyu an yuhiya ma ahayal qur'an wa an yumita ma amatal qur'an wa'annan hukunci guda biyu su rayu matukar alqur'ani yana raye kuma su mutu matukar hukunci na alqur'ani ya mutu fattalafa suka yi sabani wa khalafa suka yi saba a hukumar kitabi wa sunna suka saba wato wa hukunci na alqur'ani da kuma sunna ta manzon Allah fa nabazna amrahuma muka wato wa jefar da hukuncin su wa nahnu ala al-amr al-awwal famin aina ataitum to mu ba muna nan akan tsarin nan na farko na hukunci ku daga ina kuke thumma innahu aba ashabuhu to wayannan mutane sai zamanto sun ki wa abatul khawarij khawarija ma suka ki wa ba aliyu aba ayyub al ansari raikal aman sayyidina aliyu ya bawa aba ayyub al ansari tuta ta aminci fanadahum abu ayyuba abu ayyub al ansari ya kira su fa qala man ja'ata man ja'ata ta hadhihi raya fa huwa amin abu ayyub al ansari ya daga tuta ce musu duk wanda ya zo karkashin wannan tuta lalle amintacce ne wa man lam yaqtul wanda kwa ya zamanto bai yaki ba walam yasta'rif bai keta alfarma ta yan uwa musulmi ba a shi ma ya tafi wa manin sarafa minkum ila kufa da duk wanda ya juya ya tafi zuwa kufa aw ila mada'in ko ya tafi zuwa ga mada'in wa kharaja min hadhihi al jama'a ya fita daga cikin wannan jama'a shi ma ya tafi can kufa ko mada'in fa huwa amin shi ma ya aminta la hadata lana ba'd ba mu da wata bukata an nusiba qatlata ikiwanina ya zamanto mun taba wa'anda suka wato kashe yan uwanmu minkum daga cikin ku fi safki dima'ikum ba mu da wata bukata wajen ganin sai mun zub da jinin ku wannan duka fa wayar rashi ne ake musu akan ana so su dawo kan gaskiya su zauna tare da sayyidina ali lafiya kuma ana rarrashin su ana bin sasanto wa kana aliyu qad qala li ashabihi ku fu anhu hatta yabda ukum shi sayyidina ali ya faɗa mutanansa ku kame daga yakar su har sai sun fara yakar ku fanadau ayil khawarij sai khawarija ku anan suka yi kira arrawaku ila aljanna mu hutawar mu kawai a gidan aljanna suka ce sai na alba wani sulhu da za'ai kawai mu hutawar mu a gidan aljanna wannan yayi kama da tsari irin na yanzu mutum ya kururuwa ice ai aljanna kawai shi zai tafi a kashe shi kawai wa amalu ala nas suka dauka suka afka zuwa ga mutane faftara kad khailu alayhi firqatani firqatan nahwal maimana wa firqatan nahwal maisara to fa anar rundunar sayyidina ali suka rabu biyu wasu suna damansa wasu suna hagun dinsa wasaqbalatur rumat masu harbi suka fuskanto wujuwa gumbin nabili suka fuskanto da wato fuskokinsu da kibiyoyinsu wa atafat alaihim alkhail a min almaimanati wal maisalati wa nahada ilaihim arrijal bir rimahi was yufi fama labisu an anamuhum so anan fa wasu na dama suka hawo kan dawakan su na hagun ma haka mutane suka mazaje suka dai na sayyidina ali da masu da takkuba suka yi kansu ba su zauna ba har sai da suka kwantar da su suka kashe su falamma faraga aliyu amra ashabihi an yaltamisu al-maqdad to anan ne sai sai na ali ya ce wa mutanansa ku je ku nemo maqdadu faltamasuhu sai suka suka same shi sai suka shiga neman sa fa qala ba'dhum wasu suka ce ma najidu wasu suka ce ai ba za mu same shi ba hatta qala ba'dhum hawus suka ce ma huwa fihim wannan maqdadun fa baya cikin waɗannan mutanen domin shi ne shaidani kuma jagora na masu tada wannan fitina din wa huwa yaqulu sayyidina ali kuma yana cewa wallahi innahu lafihim na rantsi da Allah makhdad yana cikin su wallahi ma kazibtu wala kazabtu wallahi ban yi ƙarya ba kuma ba zan yi ƙarya ba yana cikin su summa innahu ja'a rajulun fa basharahu sai wani ya zo masa bushara fa qala ya amiral mu'minin ita ya amiral mu'minin kar wajen na hakika mun same shi wakila bal kharaja aliyu fi dalabi ko ko autar wayar ma kace a sayyidina ali ya fito neman sa ne qabala an yubashirahu kafin ma ya masa bushara kafin wannan mutum ya masa bushara din wa ma hu sulaimu bin sumama tare da sayyidina ali akwai sulaim bin sumama al-hanafi wa rayyan bin sabra fa wajaduhu fi haflatin ala shadi nar suka same shi a cikin wani rami a gefen wato wannan a gebar gaba ta wannan korama din fi kamsina qatilan tare da shi akwai wajen mutum hamsin da aka kashe falamar sakaradahu da suka fito da shi daga cikin wannan rami nazara ila ududiki sai na ali sai kalli dantsan saboda manzo Allah ya faɗi dantsan cewa za a ga wani gashi fa iza lahamu mutama sai ga wani wato nama ya dan taru ka sadjil mar'ati kamar nono na mace rahmatin da kuma dan curi a saman wannan nama din wani dan nama haka a saman sa sha'aratin su a kansa akwai wani dan bukaken gashi fa iza maddat imtaddat idan ta meke sai ta idan aka taba sai ta meke a hatta to hazi yadu wa sai ta yi wato yayi daura da hannunsa a dola mai tsayi sun mata turuk sun sai ta kuma ta kara kawai fata odu ila manki bai sai ta kara koma zuwa kan kafadarsa falamma ra'ahu da sayyidina ali zan kala Allahu akbar sayyidina ali sai kabbara ma kazibtu wala kazabtu ce ban yi karya ba kuma ba zan yi karya ba laula an tattakido anil amal da ba dan kar ku yi lalaci ba ga barin aiki la akbartukum da na ba ku labari bima qassallahu ala lisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da abinda Allah ta'ala ya labarantar abu sa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam liman qatalahum ga wanda ya yake su mustabsiran yana wato mai neman ganewa fi qitalihim a cikin yakarsu arifan lil haqi ya san gaskiya allazina hanu alaihi wanda muke kai wato wancan hadisan da muka faɗa kenan a baya na cewa duk wanda ya yake su yana da babban lada a wajen Allah ranar alkiyama wa qala gina marra bihim wa hum sar'a sayyidina ali lokacin da ya wuce su sun faffaɗi sun mutu sai ce bu'san lakum bakin ciki tabbata gare ku laqad darrakum man garrakum wanda ya rudar da ku ya cutar da ku qalu ya amiral mu'minin man garrahum sai mutanen sayyidina ali suka ce wane ne ya rudar da su qala shaytan yace shaytan ne mana wa anfusun ammaratun bisu da kuma rai wanda take mai mummuna mai umarni da mummunan aiki garratkum bil amani ta rudar da su da wato burace burace wa zayyana lakum al ma'asi ta kuma riya musu saban Allah wa ba'at annahum zahirun ta kuma wato a wato musaya musu cewa ai su masu yin nasara ne kila wa kaza ma fi askarihim min shay'in sai sai na ya dauki abin da yake cikin wannan matattara tasu fa amma sila wa dawab wa ma shahara alai fa qasamahu bainal muslimin duk abin da aka samu anan sai na ali ya raba tsakanin musulmi wa amma al mata wal ima wal abi fa innahu raddahu al alihi na kadima to duk abin da kuma aka samu na kuyangai kuyangai da bayi to wannan kuma duya mai da su zuwa ga ahalinsa lokacin da ya gabato to anan shekul islam sai yake cewa hazihi ruhul inadiyya to anan ne zamu gane ruh rai irin ta tsaurin kai fil khawarij a cikin ra'ayi na kawarijawa da masu irin aqidar su suna da taurin kai hiya da ainiha ita ce hakikanin ta la zalat bata gushe ba har yanzu masu ra'ayi irin na kawarijawa ba su da aiki su kawai sai dai su ce wani ba musulmi bane wane mutumin banza ne su ci mutuncin masu mutunci su kuma rura wutar yaki tsakanin musulmai tadfaw abi atbaihim wanda take tunkudowa zuwa ga mabiyansu wa adnabihim da masu biyawa ba a bayan su ila ma'arratul haq ko yaushe suna faɗa da gaskiya wa tamassuk bi shubahat kuma kullun suna riko da abin da yake shubahari sai inkari haqa'iqil islam Maulana Shirbi ke cewa saboda za su yi inkarin abin da yake shine hakika na musulunci wa huquqi ahlihi da kuma haƙƙi na ahlin musulunci din min ahli sunna wal jama'a daga cikin wato ahlus sunna wal jama'a za ma su iya kwacewa sunan su ce ba ku ne akan tabarkin manzon Allah ba su ne akan gaskiya wala qarsaha fil hadis lalle ya riga ya gabata a cikin hadisi annahum yamruquna yamruquna min ad-din su masu fita ne a cikin addini sun mala yauduna in sun fita ba sa dawa wa hadha li halihim wannan kuma wallahi la haluhum wallahi na sharabi ce wallahi wannan kuma halin su ne in suka taurare akan ra'ayinsu na kafirta musulmai ba sa taɓa dawowa suna nan suna dawwama ne a cikin wannan hali ɗin mun karanta hadisi mai tsayi a ba dogon sharhi kwarai da gaske saboda tsayin hadisin kuma ba zai yi ma'ana ba a ce mun rarraba shi ina ganin za mu wadatu da wannan insha Allahu sati mai zuwa in Allah ya kai mu za mu tashi akan maganar hujjatul islam al-imam abu hamid al-ghazali wanda maulana shake kahuta insha Allah ina ganin a yau da wannan zamu da wadatu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda ga Maulana Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini sannan muna ƙara addu'a Allah ya ƙara ma Sheikh lafiya kuma muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan manhaji nasu mai tsafta mai inganci muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wato sanya mana ikhlasi a cikin dukkan ayyukanmu muna kuma addu'a ga Maulana Sayyidul Imam Sayyidi Abba Saleh Ubangiji Allah ya kara masa yadda Allah madaukakin sarki ya kara musu lafiya ya kare mana kiyaye mana su a dukkan inda suke anan zamu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu